أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني
25 ga watan Dulhijja hijira ta 1445 daidai da ɗaya ga watan bakwai na shekara ta 2024 alhamdulillah bayan kammaluwar karatunmu na littafin ruhul adabi na maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yau za mu fara karatun wannan littafi mai yawan albarka littafin a a tafsiratul anani fi anna ilma huwa imam na maulana shehu ibrahim shi ma dai radiyallahu anhu Allah ya datar da mu da abin da yake shine daidai kuma ya taimake mu bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin bil fatihil khatimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim a tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabudi kuma cikamaki da alayansa a haka kadarihi wa miqdarihi alazim Shehu ya ce, ya fara rubutun bayan bismillah da salati, sai kawo wata aya ta Alƙur'ani da suke cewa, Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilma, wa ma ya jihadu bi ayatina illa zalimuna. A shi Alƙur'ani, ayoyi ne wa'inda suke mabayyana a cikin zukatan wa'inda Allah ya ba su ilimi. ba kowa ba ne yake yin musun ayoyinmu in ji Allah sai azzalimai, ba kowa ba ne yake musun ayoyinmu sai azzalimai, kuma shi alƙur'anin nan ayoyi ne bayyanannu a cikin ƙirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi nan, wanda ya ba su fahimta, ya ba su ganewa a cikin sha'anin Allah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din ko yace alhamdulillahi allazi anzala alqur'ana hudan lin-nas godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da alkur'ani shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma alkur'ani ya zama wato a a a mai bayyanawa ne zuwa ga abin da yake shine shiriya kuma mai rarrabewa ne zuwa ga abin da yake shine a a a ma'auni na bin Allah subhanahu wa ta'ala. Huwar Rahmanu shi ne Allah ar-Rahman, kalakal insan wanda ya halarci mutum, allamahul bayan kuma ya sanar da shi bayani. Wasalatu wassalamu alaman unzila alaihi, tsira da amincin Allah sabbata ga shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya sauka masa da ayan nan da take cewa, wa ƙula rabbi zidni ilma, ka ce ya Ubangiji ka daɗe ni da ilimi. kaga wannan babban al'amarin abin lura ne. Allah ne yake cewa, a can ya ce wa Allah maka malam ta kun ta'alam, a nan ya ce wa ƙular bizini ilma. To, kaga malamai suka ce, ita wannan wa ƙular bizini ilma, sani da Allah baya ƙurewa. Amma aya can kuma ta ce amma Allah subhanahu wataala ya ce ya sanar da shugaba alaihi salatu wassalam duk abin da bai zama ya san shi ba to Allah ya sanar da shi shi wato kullu ma lam takun ta'lam wa allamaka kullu ma lam takun ta'lam duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama ya san shi ba Allah ya sanar da shi shi kaga yanzu ya kenan yanzu ya san komai na Allah kenan sai malamai suka ce to ita wannan bata ci karo da waccan ba nan da ya ce wa ƙurabi zini ilma kafin Allah ya ba saukar da watan ayan wallahu a'lam hayr bani adnan tiyayyen ɗiyan adnan wa radiyallahu an sahaba yadan Allah ta tabbata ga sahabbai allazina azalluna bi dhillil iman wal ihsan wa innan da suka inwantar da mu da inuwar imani da inuwar ihsan wa an tabi'ina lahum ila da amince tabbata ga tabi'ai mabiyan sahabbai ahli sa'adati ma'abota arzikin lahira, walfauzi ma'abota babban rabo, warridwani ma'abota samun yadda ka san ita yadda ita ce mafi kurar abin da bawa ke samu a gurin Allah subhanahu wata'ala warridwanu min Allah akbar ko wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawm jazail ihsan da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar da Allah ke yin sakamako da abin da yake shine mai kyau man shammaru an sa'an man shammaru an saqin wa'inda suka zage damtse fa ballagu ma wa'u suka isar da sakon abin da suka kiyaye sun zage damtse sun isar da sakon abin da suka kiyaye daga gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam fataha fahatada bi nurihimul fariqan sai jama'un nan guda biyu larabawa da baibayi wa'inda ba larabawa ba sai suka shiryu da hasken su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahirul layali sun raya darare wa ashharu suyufa sun zare takubba da mujaharati ahlil jahalati wad dalalati domin jihadi da ma'abota jahilci da ma'abota batawal kufrani da ma'abota kafirci ridwanullahi alaihim yadda Allah ta tabbata a gare su mata qabla malawan ko yaushe ne dare da rana suke jujjuyawa suke kokkomawa amma ba'adu shehu yace bayan nan wannan zancen maulamu shehu Ibrahim yace fa yaqulu al-abdu al-faqiru ila Allah ta'ala bawa mabukaci zuwa ga Allah madaukakin sarki yana fada ita wannan fakiru din in ka ji a gurin sufaye an ce fakiru ba yanzu mun gama karatun iziya ba ana magana inna masadaqatul lil fuqara fakiri an ce wanda ya mallaki abin da ba zai ishe shi ba to kada kai an ce fakiru ila Allah ba wancan fakirin ne iziya ka ake nihi ba a nan wannan fakaro din wani bukami ne wata tafiya ce nan gurin wani mukami ne da su ahlullahi suke takawa wanda he wanda Allah iso yake kaiwa wannan gurin ya zama ba abin da yake bukata bai ko bai da komi Allah kawai ya sani ko da shine dan gutan Najeriya ko da shine mai komi komi a ce ya samu to bai kuma kallon komin kawai shi mabukaci ne gajiyayye ne ya gaza a ruhinsa Allah kawai yake duba Allah kawai yake bukata ba abin da yake so sai shugaba alaihi salatu wasallam wannan shine fakaro din ba fa tsaro na rasa kwandala da sisi ba yawa fa irun ilallahi ta'ala aljahilu mai neman sani almu'tar fil jahilihi wanda yake sane da rashin saninsa wa qusurihi da gazawarsa khadimul ilmi neman ilimi hidima ibrahim bin sheikh alhaji abdullahi eh ibrahim dan shehu alhaji abdullahi eh mulana shehu ibrahim bin sayyid muhammadin dan sayyid muhammad eh kaji ya ce fa kadimul ilimi saboda haka wallahi mutanen faida a dage da ilimi da neman ilimi dama can a cikin farkon ruhul adabi ya gaya man dariqa ma al fadl wa dhurr wa ridwani ususa bis sunnati wal furqani ko dole ne a nemi ilimi a nemi ilimi a daina zama ba a neman ilimi shanin faidan nan yana tafiya ne da abubuwa guda hudu yana tafiya da ma'arifa mutum ya tarbiyya yana tafiya da zuhudu mutum ya guji haram ka guje mu haram din duniya in an ce zuhudu ba ana nufin ka guji cin kwai ba ko shan madara ko cin gasassan kaji ko sanya riga ko kaga wani wani malami ya zo wajen wani taro ya sawo shi wata gina yayi kalkali dake wani ya ce kai ai daga ganin wannan bai tsoron Allah inna lillahi wa inna ilaihi shi kaga a jahilcin shi da haukar shi wai wannan shaddar da aka sa tana kalkali shi yana fama da kodaddan dan dan dan duman shi ko dan guntuwan shi wai a'a wai wanda ya shi ma da ya samu dama da ya sa. To masu kuɗi kuma da ba malamai, su ne malamai da su aka raina kullum. To wanda ba malamai ba ko masu kuɗi da suke sa wa'annan abubuwan su ne sa ba a ce ba tsoron Allah ba. Wai su a gurin waɗanda ba su sani ba, malami ba zai auri mace mai kyau ba. Sai an duba wata wadda an rasa za'a da ita a ce an ba mala. Ba zai hau mota kwankwashe shi ya zamani ba. Ba zai shafa mai ya fesa turare ya sa shadda kankame miya ba. wai in ana son a gane tsoron Allah su a gurinsa kawai a cikin yadda malamin ya bayyana a bashi kaza ya kici su su cinye a bashi man gashin shi ya riga ya ce ba zai sa ba su su sanya shikenan kaga wannan ai kaskanci ne ga ilimi da raina ilimi ko to wannan ba shi bane zuhudu abinda ake ce ma zuhudu shine kauce ma abinda Allah bai so kawai wannan kawai shine zuhudu kada mutum ya saki zuciyar shi cikin aikata abinda Allah ya hana malam in kaza ta samu ka cika zakka in gizina ta samu sagizunanka in ka samu wata balarabiya ta kuka sasanta aure ta in ka samu wani gida ka gina da bene gina shi in ka samu wata mota shige ta amma ka ji tsoron Allah kawai shine wannan shine abin da ake ne ina fatan ka fahimta yawa sau da haka shine zuhudu din kenan zuhudu to duk in ba a je makaranta ba sai a yi ta kwalla da mutum ba zai fahimci abin ba saboda haka matasa a dage da neman ilimi ba dole bane kowa sai ya zama malami amma dole ne kowa ya ilimin harkar da yake a kanta to mu yan almajiran shehu ibrahim ne mu yan faida ne to me ilimin sha'anin mu ko saboda haka mutum ya dinga kokarin zuwa makaranta mutum ya dinga kokarin halartar makaranta kuma ya dinga kokarin fahimtar abin da ake karanta mai a makaranta idan ka zo makaranta an taba abin da ka sani falillahi alhamdu in an tashi ba a taba inda kake bukata ba okay ina nihin an taba inda kake bukata alhamdulillah in ba a taba inda bukatar ka take ba yi tambaya wai me kaza kaza ya akai kaza kaza ya kaza kaza ya sai ka zanna lafiya kana Allahu lahu Allah ya kasance ta da shi wa nafa'a bihil muslimin Allah ya amfani musulmai da shi amin amin shehu shehu yace inni lamma ra'aytu jilla abna'iz zamani yace ni Ibrahimu yayin da naga yawa yawan ƴan zamani garrahum salmud dahri qawalwal ne ya zamani ta ruɗe su wal awani da kuma qawalwal ne ya ta tsare ku sha'ani na abokai na tsare ku fasta galubi da'atul hawa sai wannan rudin ya sa saka shagaltu da bin son zuciya wannan su da biye ma nafsu was shaydani da biye ma shaydani an addini ga barin addini an kyala sha'anin addini an koma sha'anin kawalwalniyar duniya kawai kamar yadda muke yanzu kawai darajar ka nawa gare ka darajar ka meye makamin ka meye matsayin ka ko darajar ka kenan meye makamin ka meye matsayin ka nawa me me kake juyawa ne shi ce to naga wannan an kyale su an addini ga barin addini wal ilmi ga barin ilmi wal amali wal amali da barin aiki da ilimin wal qur'ani da sakin sha'anin al qur'ani shi ce to qayyatu hadhihi risalata sai na samar da wannan na ikata wannan na na tanajin wannan sa wannan risala wannan littafi nawa tambihan lil abna'i domin in fadakar da ƴaƴana fa wal ikwani don in faɗakar da ‘yan uwana, aka ga dama san yana gaya mana ɗari kama hazal fadalu a nasihatun minni ila ikhwani ta gani ikhwani a bana'i ko wa bil akassi kin ce a keɓance kuma man kana aba'uhum wa ajdaduhum ahlul ilmi wal irfan wa'inda kuma yannan tafi yawa a kansu suka fi wannan matsala wa'inda aba'uhum iyayensu wa ajdaduhum da kakanninsu suka kasance ahalar ilimin ma'abota ilimi ne an tare ilimi wal irfanu ma'arafai ne masana Allah ne waliyan Allah ne to su suka nan aka fa samun wannan matsalar to shine hina samun masa da wata nasiha ka san akwai takama da uba da da uba da kaka ba eh alfahari da uba alfahari da kaka amanta da kai lalacewa dan zamani kenan babban lalacewa da za ta samu mutum a wannan zamanin yana cikin gidan mutanen Allah mutanen kirki bayan Allah ahlul ilmi ko kuma ahlul irfan ko kuma ahlul ilmi wal irfan jami'an sai kaga mutum ya ki shagala da abin da ya gada a gidan nasu na ilimin ko na qur'anin ko na salahar ko na sha'anin ma'rifa din bai ma san inda aka yi da inda za ba bai san abin da ake nihi ba sai dai kawai ya sanya riga yana takama da cewa mu ne ƴaƴan wani kai mu za a gaya mu sha'anin ilimi wai waye wancan ne yake karatu kai malaman nan Allah ya mai baya shi ayu malam wani cikin Allah shi ta nake ma wani malami ne wani ayi almajirin gidanmu ne kaji sakarci kaji sakarci To kai kuma waye a gidan naku? To irin wannan ne shehu yake gaya mana. Yace to nasihata Allahum, ga nasiha na yi a gare su. Wallahu almusta'anu Allah shine mai taimakawa shine abin neman taimako. Wa ma tawfiqi illa billahi. Gamdakatar dina bai zamba sai ga Allah. Wa alaihi al-i'timadu madogara tana ga Allah wacce kulanu dogaro yana ga Allah. Wa sammaituha wasiqan nan tawa na sa mata suna tamsiratul anami sanar da talikai. fi annal ilma cewa shi ilimi huwa al-imamu shine jagora kawai nan yana mana ilimi ilimin zahir wal batin ilimin zahiri da batini ilimin shari'a da ilimin ma'rifa kawai shine gaba ba babana ba ba kakana ba ba babanka ba ba kakanka ba ba dangi na ba ba danginka ba kawai menene kai ilimin ka ya yake da Allah ya ya zuciyarka take ya Allah a zuciyarka kawai shi ake magana waratatuha ala muqaddimatin shehu ya ce na tsara littafin nan akan muƙaddima na yi masa muƙaddima wa talatatu fusulin sannan na yi fasallai guda uku a ciki wa katimatun kuma na yi katima cikawa al muqaddamatu ita muqaddama wannan littafi na yi ta ne fi anna anna al fadilata fi dini bil iktisabi tana magana ne akan cewa fifiko a cikin addini addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fifiko a cikin sa bil iktisabi da wurwuri ne me kai ma addinin me kai a ciki la bi mujarrad al intisabi ba wai kawai da matsaraicin dangane ba kai ba kai komai ba ba abin da kai amma sai takama da cewa wani ni jinin wani ne ai ina ruwan Allah da wani jini addini ba na jini wani bane addini na Allah ne addini na Allah ne to daraja a cikin addini ana samun ta ne da ainihin aiki ba da dangi ba to da nan gurin shehu tun a farko yana so ya nuna ma matasa cewa matasan faida su tashi su dage ko ya gidanku yake ko yau kuka musulunta za ka iya zama babba a musulunta ko yau kuka kuma idan kai shekatun da kakanninka tun zamanin sahabbai ridwanul alim ajmain ba a taɓa samun wanda ba musulmi ba duk mutanen Allah ne wallahi idan ka je ka kama irin wancan sakarcin da aka ambata a sama wani yanzu nan a kin dele oshe daidai ne yanzu nan ya musulunta ya bi Allah da kyau yayi yayi kokari wallahi zai wuce ka hagun Allah kuma a lahira babu ruwan Allah da cewa aiki jikan fa ka ka kayo ne ba ruwan Allah da wannan a'a kawai menene ka zo ma Allah da shi yau la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha bi qalbin salim to da haka kada wani ya gaza kada ka so yin wata himma a cikin sha'anin ilimi ko a cikin sha'anin ma'arifa ko a cikin sha'anin tafiya zuwa ga Allah sai ka ce ka ai matsala dai wallahi mu gidan mu ba mu gada ba addinin Allah ba za to bane ka zaki ta mutse kai bakin kokarin ka zuwan shehu Ibrahim ya kaura duk irin waɗannan abubuwan eh ya zo ya samu duniya cikin wannan rudin malam eh ga gaskiya sai wani malami ko dan malami ko jikan malami ya bar gaskiya sai a bi shi kuma ba an san bai da gaskiya ai an ji ajalin wane ne to da akai wannan shakarcin yanzu an ja layi wannan kuma Allah kawai aka sani an gane al-fasal al-awwal fasali na farko fi fadilul ilmi wal ulama'i zai mana bayani akan falalar ilimi da kuma malamai al-fasal al-thani fasali na biyu fi zammil jahili zai mana bayani akan zargin jahilci aibin jahilci الفصل الثالث فصل نوكو في آداب المتعلمين والمؤلمين zai gaya mana ladubba na mai neman ilimi da kuma malamai ya ake son su yi mu'amala duka wa fa'ida ta'alluqi bil kutubi da kuma fa'idar rataya da littafi mutum ya zama ya ratayu da littafi wa mahabbatiha da san littafi wal hirsi alaiha da kuma kwadai akan ilimi din da littafi wal katimatu ita kuma katima din fil haddi ala nasbil madarisi zai mana bayani akan zabarar da mu akan kafa makarantu li nashr ilmi domin ɗaya ta ilimi fa huwa sunnatin wannan sunna ne la bid'atun ba bid'a bane ba la bid'atun mustahsanatun faqat ba wai bid'a bace mai kyau a'a sunna ce kafa makarantu domin ilmantar da addini dan yada addini sunna ce ba bid'a bace kyakkyawa kadai kada a ce a ai bid'a ce amma kyakkyawan bid'a ce ce ai ta wuce haka sunna ce wa annahu yajibu alal insani sannan kuma cewa ya wajaba ga mutum an ya ta'allama farda ainihi ya sana fardan ainihi faradan ainihin sa faradul aini shine faralan ainihi naka ko abinda ya wajaba akan kada shari'a ta dora maka tun gashin a hadari mun karanta ko ko أول ما يجب على المكلف هي تسفيه إيمانه ثم معرفة ما يسلم به فرض عينه يتمك أحكام الصلاة والصيام والطهارة فرض العين شيني فرلن da shari'a ta dora maka da wani ba zai dauke maka ba to wajibi ne mutum ya san wannan qabala suluki tariqatil muqaddamati kafin shiga a cikin dariqa ta farki muqaddama wanda yake magabaci wa fil fatawal hadisiyya da kuma fatawa ta hadisi. Alhamdulillah, sai mu tsaya a nan gurin. A to ai mun tukan kamar to to shikenan dai. Sai mu tsaya a nan gurin din. A sai mu tashi cikin mukaddama tunda dama yau ba zan na da wuri ba. Alhamdulillah.